بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد على آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء to jiya na so yi matashi amma sai na manta ina ganin amma da yawan mutane ba su manta ba cewa ranar ɗar'iyoyin da muka ga mu dai mu ɗora kawai kamar ba mun ɗora a kan hudu ba to wannan karon ina ganin ya kamata mu je wajen hikimomi don su ko ba komai shi hikimomi akwai munawwa'at ne ba abubuwa ne a harhaɗe ba maudu'i yake da shi kwara ɗaya ba za a yi magana nan a yi magana can a yi magana za ka je hikimomi sun shiga babobi daban-daban to na san mun karanta waɗansu daga cikin hikimomin ko ya kai shekara ko hudu ko biyar tun da muna kodiya ko a nan ba mu karanta hikimomin shida na gani ya kai shekara shida shekara ba wuya to tun 1430 daidai kenan to yanzu ina ganin za mu je mu hikam ɗin ne sai dai kuma ban san ina muka tsaya ba ba zan ce mu tsora daga inda muka tsaya ba saboda haka za mu fara daga hikam din daga farko insha Allah wani sabon zai kasance mun yi amma dai za mu maimaita in aka duba bangaren hikima wannan inajir balaga yana da sassa uku akwai sashin hudubobi da zantuka akwai kuma sashin rubutu ko da ki ba'adin zai rubutun shi ma ana ce mishi zantuka akwai kuma sashi gajejerun hikimomi to shi ma gajejerun hikimomi sai ya raba shi biyu da wanda suke da ma'ana a lugansu na iya fasara da wasu kuma wanda amir bin wani abu daban yake nufi wanda in ba an fasara maka bane ba za ka gane ba to shi ma sai ya raba shi biyu sai ce da wannan kashin na biyu wanda yake bukatar tawili wato ga shi yi magana amma lalle kam in dai ba fassara ma kai ba za ka gane ba don ka iya luga ba za ka iya fassara abin da yake cewa ba tunda wani abu ya nufa to nan akwai wani sharhi da na gani mai dan tsawo kuma mai muhimmanci amma ba zan iya karanta sharhin mai tsawo din ba wanda shi allama mirzahu iya kawo a farkon bangaren hikam din ya ce ainihin cikin abubuwan da ya ce idan falsafa ɗin buza ko confucius a cikin jerin masu hikima batun da abin ya zama shi na sama ba na tsammanin hikima son rai ne tsabanta kawai gara ma confucius ɗin da buza su akwai hikam sosai in kai karanta abubuwan suke baɗi amma shi karl marx sanannen abu ne cewa shi ba karamin mashayi ba ne kuma lalle a cikin al'umma yanzu aka zo aka ce wannan dan giya ne to ba wanda ya ɗauke shi mutunci amma maki da ya bugu da giyan shi ya rubuta musu abuwa sai suka ce fikira to fikiran ya sa su a cikin ruku to fikira ma ko nawa ne ne dai afkar wanda suka yi tasiri akan mutane sawa'un na littattafan da aka kira littafi mai tsarki ne ko na ko hikimomi ne na waɗansu fitattun mafakkiri ko ma na kalmax ɗin tun da shi ma hikimarsa ce in hikima ɗin ce to sun yi tasiri akan mutane wajen kwakwaba tunaninsu kuma wala shakka sukan kakkawo mutane in suna magana su kawo irin ce kamar yadda wani ce kaza kamar yadda wani ya ce kuma yana kwakwaba tunaninsu amma la shakka in ka kwatanta irin wa'annan da afkar irin na da hikimomi irin na amirul mumini za ka ga nisan ya wuce misali na muhammad abdul a cikin shari'insa na nahajir balaga wanda shi ne kofar da ainihin najir balaga mai shigo duniyar sunna ya ce yake cewa ainihin zancen amirul mumini ne zance ba na allah ba amma kuma ya birbishin na mutum wato ba alƙur'ani ba ne amma kuma ya wuce zancen mutum to to zantuka ne na hikimomi ma- wanda suka kai tsororon hikima za ka nema shi ya tattara abin ya kira su na hajjul balaga ma'anansa tsororon hikima na ce masa hikima ne saboda hawa shi zai fi ganewa duk in ba ka ba balaga wani nau'i ne na hikima Eh, wato ma'ana tsororon hikima a magana balaga yana nufin abin da ainihin aka kunsa magana mai yawa a- a kalm- a kal- kalmomi kaɗan wanda ke bukatar sai an fassara sai a gasi aka faɗa mai dumandanin ƙwaƙwalwa mai idrakin ba za ta iya gane abin da yalwan ma'anansa amma kalmomin kaɗan ne shi ne balaga saɓanin fasaha wanda shi kuma ana fa- faɗansa ne da kalmomin yadda suke fasaha ana bayyana shi ne sarai hikima ko ana balaga ko ana kirsa shi ne a dunkule saboda haka, eh, a shafi a shafi ko ɗangaren hikima hikam isarar hikam ko da shafinsa a littafi ina faɗi shafi na ba shi ne shafin ku ne yanzu a gaba na akwai littattafai har guda uku ɗaya shafi ɗari hudu da uku ɗaya shafi na biyar tunda wannan mujalladi na na ishirin da ɗaya ne wannan littafin mujalla- mujalladodi ne wannan na ishirin da ɗaya ne sau haka a shafi na ɗaya wannan kuma shi kuma littafin shi kuma mujalladi mujalladun shi kuma mujalladi na goma sha takwas saboda haka kowa da littafinsa Yawa, ni na wadda littafin amma mutum ya duba bangaren hikimomi Mai- mai- mai- mai- nahjul balaga ka- an raba kashi uku ne bangaren hudubobi da bangaren rubutu da bangaren gajejjerun hikimomi to shine na ƙarshe bangaren gajejjerun hikimomi ma ma an raba ne an bayan da ai an sa wa'in hikimomi da suke bukatan ƙarin bayani saboda haka na farkon za mu karanta ba na masu ƙarin bayani ba to bari mu faɗi hikiman farko don a san daidai inda ya fara in ka duba farkon hikiman ya ce eh, kun filfitinati kabinin labu shi ne farkon wani ba da wani zamu fara na san mun karanta a baya amma dai za mu sake karanta yanzu kuma yanzu wanda za mu karanta sharhin zai zai ɗan fi na da tsawo kaɗan to amma in mutum ya kwatanta hikimomin irin na amirul mu'mini zai ga cewa kai wannan ai da da mutane sun ida- sun san wa'annan hikimomi da ba su je suna neman confucius ko eh, buddha ballantana karl marx bin nasir ba akwai wani eh, dan communist balarabe kirista dan asalin lebanon wanda ya ta rubuce-rubucen afkar din Karl Marx kan adala adalci adalatul ijtima'iyya to sai ya ci karo da zantukan amirul mu'mini sai ya ce kai ya kai ya kai ya kai ya kai muna maganan adalci ashe ga adalci ne mu ba sani ba to ai fa ya ta rubuce rubuce kwanan nan ya rasu bai wuce shekara ko biyu ne ko uku da rasuwa ba ya ta rubuce rubuce dangane da eh, kalaman amirul mu'mini har ya zama ana gayyatar shi a tarurruka daban-daban na ƙasa da ƙasa yana magana dangane da adalci irin na amirul mu'mini shi bangaren adala din ya burge shi to ko yanzu ma ko in sun huka ma da yawan gaske a larabci wanda suke ganin kai suna mamakin amirul ne irin irin hikiman da Allah ta'ala ya bashi to wayannan hi- eh, hikimomi ne waɗanda suke in yau da kullum muka saba da su mutum ya saba da koda ba duka ba waɗansu ba'alinsu a yau da kullum a magana nan da za ka idrakin wannan har ma sai ya fito maka kasa idan ka- ko wani abu ne ya zo ya ta ya bijiro haka idan hikima wata hikima ta bijiro maka sai ka ce ne ya ce kana sai ka ga wannan wurin ya yi daidai da wannan wurin sai ka ga ya baka mafita to sai ka samu mafita to ko shakka ba kuma ya kamar da na sha faɗi cewa had- had- eh, had- hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wa ali fassaran alqur'ani shi kuma kalaman amirul mu'minin fassaran alqur'ani ne da hadisin manzon Allah saboda haka duk wata hikima in aka dauka sai ka ga cewa an ka koma cikin hadisi sai ka ga eh annabi ya faɗe ta amma manzo am- am- am- manzo Allah ya faɗe ta da fasaha shi kuma amirumi ya faɗe ta da balaga amma in ka duba sai ka ga haka da ko kuma ka ga a- al- ayan alqur'ani ne alkur'ani kuma akwai balaga da fasaha da ko nau'o'in da rubutun na na eh, na hi- na hikimomin balarabe duk an- an zuba shi a cikin alkur'ani har ma ya zarce duk hikimansu har aka yi musu kaka tsara kaka aka ce فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله amma ce su zo da farko ma an ce su zo da littafi kamar shi suka ya gagar aka ce su zo da sura kamar sa ya gagar aka ce su zo da waɗansu ma'anin ayoyi ma ya gagara ya tabbata cewa tsororon hikiman da ya bambanta da hikiman kowa wannan hikima irin na Allah ta'ala ne mahalicin hikima wanda ya ba mutum hikima to eh, hikimomi irin na amirul mu'minin ko da gani za ka game da shi muhammadu abu yake cewa ga zai ba zance allah ba amma kuma ya fi na mutum na mutum ne amma hikim mutum ne da allah ya ba hikima mutum ne da allah ta'ala hikimsa masa hikima saboda haka kalamansa eh, s- s- fa'idansu ba kaɗan ba ne rana yana da wannan mukaddima da ya ce yana da tsawo dangane da hikima din ba zan iya karanta mana mukaddiman ba za mu shiga cikin gajejjerun hikimomi din da gajejjerun hikimomi ba su da wani gana ka abubuwa daban-daban za ka ji wannan ya shigo wancan ya shigo wancan ya shigo wani babobi daban-daban amma hikimomi ne wanda suke koyar da kai dabarun rayuwa wanda in in ka fahimce su za su taimake ka ainihin wajen gudanar da abubuwa na kai na yau da kullum ka yi shi bisa yadda ya dace maganan farko amirar mu yana cewa an- anan ko kuma yawa ana ko wata magana da shi eh, mirza ku iya kawo yake cewa ainihin eh, tantance ina sharifin rabi ya ɗauko waɗannan kisarar hikim yana da wahala kamar da yawa daga cikin hudubobinsa an gano inda ya ɗauko amma wani lokaci muna karar mukan mukan kawo kammalalliyan hudu ba duniya ɗaya za ka ga a ce akwai shi a cikin a ce a cikin irshad akwai a bulugul marami akwai a cikin mai wani littafi kaza akwai a zadul ma'ad akwai wane ne mizanul hikima akwai wuri kaza akwai sai ka gansu da a- a- a daban-daban har ma wani yayi ah, mustadrak na hajar balaga a wani ma yayi tamami na hajar balaga duk mujalladat masu yawan gaske mustadrak yana kokari ya kawo wanda ba shi a ciki ya jejjona su akwai kuma tamamin nashir balaga yana kokarin ya cicika shi kuma ya kakkawo hudubobin yadda suke ba kamar yadda suke a nashir balaga ba sai sai na in ya fito a nashir balaga sai ya shi da kakkauran rubutu in ba shi a nashir balaga sai ya zama tsirisirin rubutu to wanda yake mujallada ta ne manya-manya wani lokaci kan ɗauko wani mujallada in karanta mana to za ka ga cewa kaɗan ne aka- daga cikin kalaman amiru mumini aka sa a nashir balaga duk da ko najir balaga ta girgiza uh, wanda suka ga wanda wanda suka ga najir balaga da farko sun girgiza sun ba mutane cewa anya kwa wannan uh, ali bin abi talib ne ya faɗa ko ko dai dai sharifa rawi ne ya kirkira ya ce ba dai a zai ba sun cewa karaman kar- karaman amiru sun wuce na to wannan yake cewa is- san san- gano inda ya ɗauko shi sarifin rabi ɗin yana da wahala wasu za ka gano inda ya ɗauko magana wasu kuma ba za ka sai na ya ɗauko ba amma shi mu'tamani ne kuma ya fito daga cikin iyalan gida ne tsa- ji- ji- jinin ali ne wanda Allah ya ba wannan hikima ɗin kuma kamar yadda aka sani cewa da shi da ɗan uwansa da sharifin rabi da sayyid murtala wa da ƙani ne wanda su ɗayansu ah, masanin fiƙihu ne ɗayansu kuma masanin adam shi sharifin ya fi a bar- ɓangaren adam adibi ne sosai ainihin aka ce- duk inda ya ji adab wato literature kenan dole kalma akwai adab a nan an yi an taɓa amfani da ita amma shi aminu ne a matsayin ladabi ya amfani da so suka ce yana nufin adabi ne amma lokacin ba fara kiran literature adab ba to Eh, shi- shi adibi ne kwarai-kwarai an ce wa- wata na wani wani makaho a masallaci zai wuce bai san tunda baya gani shi makahon sha'iri ne kuma masanin masanin luga sai ya taka wani mutum bisa kuskure tunda baya gani to shi kuma mutumin kowane iri ne kawai sai ya- sai ya zage shi ya ce ya kai kare ayyuhal kalb shi ko sai ya ce ai kare shi ne wanda bai san a larabci kare na da suna 700 ba sharifu ya bi shi ya ce kare na da suna 700 a larabci ya kwarar makawa ne ya dinga jera musu har 700 ya rubuta duk sunan kare ne da larabci suka ce kuma ainihin sunan zaki ma ya kai dubu sunan mene duk da larabci to shi ke da luga ne wanda yake shi mutum ne adibi wanda yake ya fita farautar adab kuma ma adibi ne sosai to kuma wani abu da su sharifin rabi wata daraja babba da allah ya musu da shi da dan uwansa sai da murtala wanda wanda suka zama kuduwa a matsayi na ilimi wanda allah ta'ala ya baiwa ne kawai na allah domin an ce malamin su shekul mafi ya yi wani mafarki da ya firgita shi ya mafarki da sai da fatima ta zahara salamu alaiha ta zo da 'ya'yanta hassan da husaini sai ta ce ga suka koya musu fikiyo ku ya farka ku ya firgita ya ce wannan wani irin mafarki ne wannan wani irin mafarki ne haka to kun za a yi shi ma faɗan fatima ne ya ce wannan wani irin mafarki ne shi zai koya ma hassan ul afuwan shi sun sarfare su ne ayan fatima shi shekul mufir shekh ne ba jinin ba jinin fatima ba ne shekul mufir amma shi ne kusan kusan fakiyin farko na na duniyar shi'a shi shekul mufir shi ce wannan wajen mafarki ne ya zan yi ya za za a ce in kuwa ba hassan da husaini karatu abin ya dame shi ya ce wani wani turan nan yana bayan ya farka yana ta juya wannan sai ga wata mata baiwar allah ita ma jinin fatima sunanta fatima sai ta zo da 'ya'yanta guda biyu da sharifin rariya da sayar mursa ta ce ga suka koya musu fiƙihu sai ya iri ɗaya da wannan maganar da sayar sai ce allahu akbar to bari ga mutum barki da ne kin ji kin ji yanzu na gano a ma'anar barki da suka zo na aka koya koyar da su karatu baban su ya rasu aka zo za a rawan gado akwai abin da ake ce habuwa akan ce a keɓanci babban ɗa ne da shi sai aka zo alkur'ani baban din da alkur'ani a lokacin su yana da tsada musamman a ce mutum shi ya rubuta da hannunsa idan ka rubuta alkur'ani ba ka saya a kasuwa ba ka rubuta da hannunka kana da musafin da ka rubuta da hannunka ƴaƴanka duk za kowa ne ya so ya gaji rubutun babansa to sai yana tunanin to a tsakanin sayyid murtala da sharif rudi wa zai wa zai dauki wannan alkur'ani to sai ne ya musu wani gwaji ya ce cikin kuwa ne ne bai taba aikata haram ba suka jiru juna ba wanda ya taba aka ta haram ko su ɗaya cikin wane ne ya taba yin sakaci da wajibi suka jiru ba ai ba wanda ya taba sakaci da wajibi sai ce to cikin wane ne bai taba aikata mustahabi ba wani mustahabi ya manta bai ba ko bai ba suka jiru juna ai su ba su taba wani mustahabi ba to cikin kuwaye ya taba aikata makaruri suka jiru ai ba wanda ya taba makaruri ya ce ai sai ce to cikin kuwaye bai taba aikata halas ba sai sai sai da murtala ya ce shi ya ce kana da gada ba kaɗa haka asibi ce komai yana yi da niyan ibada ne saboda ka ko halas ɗinsa yana yi da niyan ibada ne saboda ka shi ya yi shi a matsayin ayi to sai sharifa rai ya shiru sai sai da murtala ya ɗauki alƙur'ani to sai da murtala akan gan shi ya je kabarin mahaifiyarsa yana rusa kuka hawo sai sai to kana kukan mene kai da wanda Allah ya wannan daraja ka zo kana turo su kuka a kabarin mahaifiyarka ya ce to in ina da daraja kamar da kuke cewa to darajar albarkacin wannan albarkacin da na samu to kage darussa da wayannan wannan abin alfahari ne wajen wajen mu cewa muna da malamai irin wayannan wayannan su ne malaman muna yi dukan kirji mu ce wani ya isa ce yana da malami irin namu wane shi ne to shi mai wannan shi ne cewa to waɗansu waɗansu daga cikin abubuwan da ya faɗi ba za mu iya ji komin binciken mu na san akwai wanda suka bincike bayan shi mai wannan shari'a suka yi ƙoƙarin su tattaro isnadin na hajar balaga su tattaro ina aka samu kowane daidai gwargwaro kuma sun yi su mujallara ta manya-manya wasu wasu wasu wasu ko dan dan guntun labirarin da na har hada bangaren Najir Balaga ya isa ya zama labirarin kansa na Najir Balaga kawai don yanzu har ma jami'an Najir Balaga ana yi jami'ata Najir Balaga University of Najir Balaga ya mana ya san ciwon saboda ilimin mukane kowane nau'in ilimi to yake cewa to isnadodinsa ko da ba mu tabbatar ba shi sharifin radin shi suka ne mun tabbatar duk abin da ya kawo mana nan zancen amirul mu'mini ba mu kokanto dangane da shi sawa'un mun ga inda aka ɗauko ko ba mu ga inda aka ɗauko ba bin shi a zamaninsa abubuwan da ke tare da su suke da shi da kuma irin bincike irin nasu ya fi na mummunan ma mana dogara da su mun da muka dogara da su kwamfuta da su bugaggen littafi su ko rubuta abin suke da hannu saboda haka mafiya sun haddace abubuwan su saboda kowane kowane kowace kalma sai ka rubuta da hannunka muku yanzu za mu sai bugaggen littafi ne mu rika rubuta ce kana da littafi ka a kasuwa sai ka so kawai ka aji so ko in ka gan shi ko yana da mujalladat ne shi ya rubuta kowace kalma da hannunsa kuma ko shaka babu wanda ya rubuta ya rubuta rubutu ainihin ya fi kiyaye rubutu kun ga an ba da labarin shekul tusi cikin malaman mu shi ma ana ce shekul ta'ifa shi ma almajirin shekul mufidi ne to shi ma aka ce da aka yi hujumi a gidansa aka rusa gidan aka kona littattafa ya gudu aka neme shi da adawiyansa ya gudu ya koma najab garin amirul mumini inda ya shiga ya rufe kofa gidansa bai fito ba sai da ya rubuta duk littattafan da aka kona masa har mahaifiyarsa ta ce tun da ka zo garin nan baka je ka gaida amirul mu'mini ne ba to yana fama rubutu sai ne sai ya buɗe taga ya dubi daidai wajen abadan amirul mu'mini ya ce assalamu alaika ya amirul mu'mini saboda ya ce ma'azaratan ina rubuta hadisin da aka kona mini to ita uwan da kullum ta je wa alaika salama ya ibini kaga irin wannan shigen irin wannan darajoji irin na malamin malam ballantana a imma ɗin duk wani wani sarki ya ce zai je kwakule kabarin imam hussein in ya ga husainin yana nan kamar yadda shi'a suke cewa su ƙasa ba ta cin limamansu ya ce to shi kenan zai kyale su surka ziyara in ko ya duba ya ƙasa ta cinye shi to zai hana ziyara sai wani a fadan ya ce ai ko ya zaɓa ya ce mishi ko ranka dare ko mai abin da ake gama sarrafa ya ce ai shi'a ba sun ce limamansu ne kawai ƙasa ba ta ci ba sun ce malamansu ma ƙasa ba ta ci kuma nan kusa da kai a nan bagada da akwai malamin su kulai ne a je a duba a gani aka je aka haƙa kabarin kolai ne aka gan shi kamar yi magana
sai ya ce to kaga malamin su kenan barbantar da imamin su magana a bar magana
to shi kenan wannan dai wannan na ɗaya muƙaddima ne don gani ba a san cewa wannan wannan ilmi ne da ya zo daga amintaccen muhalli ba muna shakku ne ba dangane amma in su da yawan gaskiya saboda a yanzu ba sai ana tattayi za ka ga inda ina ya ɗauko magana ina ya ɗauko magana har wala ɗaya ɓangaren na magana wanda ya fassara shi ma yana da ban alajibi amir ya faɗi wasu kalma amma ba abin da kalmar take nufi shi yake nufi wani abu daban yake nufi to kuma shi kawo ce wannan yana nufin kaza ne wannan yana nufin kaza ne ko da ke ma'anan kalma ɗin zahirinta takan nufi wani abu amma kuma a wannan ibara ɗin akwai abin da aka bada in ba an fassara maka ba za ka gane to za mu yi wanda yake fi wanda ya fi sauƙin ɓangaren farko inda yace kun fil fitnati kabnin rabu la zaharun wa yurkab wa la dar'un wa yuhlab ka zamo a cikin fitina kamar dan mai banno haka ba a za ce ibn rabu dan mai banno ba ma'anan dan mai banno shine wadda taguwa ta haifa bayan da ta haife shi ta yaye shi sai ta sake haihuwa sai tana ba ƙaninsa za mu ce bayan wanda ta bayan ta sai tana ba ƙaninsa nono ita ce labo mai ba da nono to ɗan da ta haifa ta yaye baya shan nonon ta shine ibn labo to a kowane ibn labun a taguwa daban yake da ibn labun a saniya da ibn labun a akuya kowane da irin shi wato an haife shi ya daina shan nono an haife wani bayan shi ana ba na bi mabi da shi nono to shi ne dan mai ban nono to a wurin taguwa ya cika shekara biyu a dan ibn labun a wajen a raƙuma kenan ya cika shekara biyu kenan to ka zama kamar shi kamar raƙumi ɗan shekara biyu wato uwarsa ta yaye shi ta ta haifo ta yi har naifin kuma tana ba da nono shi ne ɗan ibn labo to shi wannan shi ibn labo la baharun yurkab fa yurkab ba shi da baya ballantana a haushi wala dar'un fa yuhla ba shi kuma da hantsa ballantana a tatsa wato ibn labo a taguwa shi bai isa a haushi ba kuma bai isa a tatse shi ba ko da ke wannan kina domin sa ana tatsan mace ake sa tatsa ko yawa bai isa haihuwa ba ballantana a ce ainihin sa idan kamar munan ba abokan shanu mun saba da mun saba da shanu idan dan labon ne shi bai isa a hau bayansa ba idan raƙumi ne idan kuma mace ce ta taguwa ita kuma ba isa haihuwa ba ballantana ta tsunonanta kaga idan aka sami ibn labun a raƙuma mai za a mishi za a hau idan mace ce za ta haihu to ya za a yi sai kiwo kawai sai a ta kiwo har yi zuwa lokacin da zai kai mikidarin da za a hau ko kuma in mace ce ta kawo mikidarin da za ta iya haihuwa a tatsunonanta amma ba ka ibn labun kaga mai ake masa kiwon sa kawai za a yi to amma hikima mai rumin da ya bada wannan misali yana ya ba ya fasar misalin ka zama kamar ba ka da bayan da za a hau ba ka da hantsan da za a tatsa me yake nufi da wannan me ya ma'anin kuma fitina a bayan mun sha faɗan fitina nan ibn abul hadid ya kawo fasara in ni na faɗa ba ku ce dama shi a suna ce kaza to amma da yake littafin na ahlus sunna wal jama'a shi mutumin sunni ne ko da ke na san wasu sunni suna cewa ai ya fi shi a shi an ci amma in ya zo ya dunga yaban limaman su sai kaga suna ɗaukowa suna ba dun ba a samu wanda ya kare kuma halifofinsu kamar shi ba saboda ka inda ya dogor magana da mugalada of course yana ƙoƙarin ya kare halifofinsu sai kaga sun ɗauko maganar sa ai ibn abir habib ya ce kaza ai ibn abir ya ce cutar amma kuma in ya zo yana yaban amirul mu'minin shu a kuma shu to wato kenan kada ya bi ali amma in ya bi nasu sai sai wa yayi daidai to shi ba shi iban amma dai ya kan faɗi magana wani lokaci yadda bisa ra'ayinsa dangane da amirin mu'mini ya saba ma yadda sauran mutane ama suke gani ba lalai ya dace da ra'ayin shi'a ba don ya kan faɗi wani sabon shi'a su musanta mishi sunna ma su musanta mishi saboda shi ba mu'tazili ne kuma wata zarawa suna cikin sunni ne sai dai suna alfahari cewa sun ɗauki adala wajen amirar mu'minina ali bin abi talib suna alfahari da wani cewa adala a cikin tauhidi a nan wajen shi suka samu a wajen kalam sauran mutane ba su cewa ba su na dangane da adala amma su suna magana dangane da adala to shi kenan shi abin da yake cewa ka zamo a cikin fitina kamar hakan baka da bayan da za a hau baka da hantsan da za a tatsa me ma'ana ma'ana kar kar kar kar ka ba azzalumai dama su hau bayanka kar kuma su amfana da kai su tatsi nononka kaga me ka zama dan ba ruwanmu idan azzalumai suna shugabanci ko ta fitina ta shi kusa cikin kai to dan ba roma za ka zama hasha bayan abin da yake nufi kenan inda aka inda aka nan ne da ta mace ai da annaba sun zama yan ba roma idan annabi ya zo ya sami idan idan annabi ya samo ya samu wani fir'auna kamar yadda Musa ya zo ya sami fir'auna tambaya ya shiga fadar fir'auna an ba shi mukami a matsayin sarkin malamai a to ya rika fatawoyi fir'auna ya amfana da shi to kaga la hada wa la to amma mai yayi ya ce me ya ce mafi auna allaka ila an ta zaka wa ahada yaka ila rabbika fata asha sai ya je masa wazi to irin shi zaka zama ba ba ba ka je ka make a wani kai sharu ce ba ruwa na da siyasa me ke faruwa ba ruwa na karatu na nake kawai fiƙihu da sarfu da nahau da luga wa amma kaza far kaza ba wana to ba haka ake so ka kasance ba ba dan ba ruwan ka bane saboda abin zai shafe ka abin da ake nufi karka taimaki azalimi karka mai da kanka kayan aikinsa ya hauka kenan in ya hauka ka zama mai ne ka zama kayan aikinsa to in ya tatse ka fa ya amfana da kai to wayansu ba- so wayansu bayan wayansu ma bayan suke nuna ma azalli hau ina za ka ina kake so a kai ka yalla bai kasuwa ko tasha yanzu ba a guje kai shi wato ya hau malam ke yanzu malam duk yana yana ta sukuwa yana ya- ya zama ya zama makami a hannun azalmai suna sarrafa shi da suka ga dama wani kuma bai kai da haka nan ba amma yana gefe guda yana in gizo musu amfanunuka yana fatawoyi wanda za su amfani su eh ai dama Allah ya ce a bisa rakai ai dama wanda ya saba sa ya- ya saba wa Allah ai ka to kaga shi kuma sarki yanzu kaga yana tatsan nono ya ce yawa ku saurari ku je aje wajen bara a dauki karatu ka ji gaskiya to kar ka zama ɗayan wa'annan to mecece fitina shi ne nace bari in ga muku yadda shi shi ibn abul hadir ya faɗa ya ce wa ayyamul fitnati hiya ayyamul husuma wal harb bayna ra'isaini ad-dalaini yad'uwani kilahuma ila ila dalada ila dalala wannan ba ba ra'ayi na fa duke ba dawo ba zance na bane in kana so ka duba a sharhin wannan ibn ibn abul hadid da yake da akwai littafan iti sharhin nasa iri daban-daban masu mujallarodi daban-daban na wanda na ɗauko yana da mujallarodi da yawa, wannan ma mujalladi na goma sha takwas to a wannan an- mai wannan mujalladi goma sha takwas ɗin a shafi na talatin da hudu ya ce ayyamul fitina hiya ayyamul husuma wal harb bayan ra'isai ne balai kwanukan fitina su ne kwanukan ya husuma fada da yaƙi tsakanin shugabanni biyu duka batattu Aka- faɗa- shugabanni biyu duka batattu suna fada yadda ni kilahuma ila barara su biyun duka kowane yana kira zuwa bata wannan shugaban bata ne wannan shugaban bata ne ba damuwa ko da a tutar su wannan ya sa Allahu akbar wannan ya sa la ilaha illallah mun san da Allahu akbar la ilaha illallah za a gwarza to amma akwai mun mun ga mun ga shugabannin kasashe wannan ya sa Allahu akbar a tutar su wannan ya sa la ilaha illallah ana ta zuba mu juna ban ma bane ci oh dai mun san dai da Allahu akbar la ilaha illallah ba ruwan su da ku kuma ba ruwan su da su to abin da ke cewa to idan shugabanni biyu duka batattu suna kira zuwa ga bata to fitina kenan sai ya ce kafitinata abdullahi ab- abdulmalik wa ibn zubair kamar fitinan abdulmalik da ibn zubair sarkin musulmi a sham a dimashq jama'a sun musu mubaya bayan mutuwar ubansa marwan bin haka a makka kuma mutane sun ma abdullahi bin zubair mubaya a matsayin sarkin musulmi saboda haka sarakunan musulunci guda biyu ne ɗaya a makka ɗaya a dimashq da fitina ta yi fitina aka raba daula biyu iraq da abin da ke gabas duk yana hannun ibn zubair sham da abin da ya yi arewa har ma da yamma yana hannun eh, eh, wannan yana hannun eh, ma- ma- ma- abdulmalik bin marwan ana rigingimu a yaman akan wani ne ke da wannan to sai ta wannan fitina ta kai ma har da shi abdulmalik bin marwan ya ga alamun ba zai iya cin maka da yaki ba sai ya sa aka gina kubatu sahara kusa da majalar aksa wannan shayayyen nan wanda mutane suke ce mashi masallacin umar to ab- shi abdulmalik ya sa aka gina ya sa kuma ya sa aka yi mishi hadisi cewa dawafi a nan ya fi dawafi a makka al'ada kuma ya sa ana zuwa hajji zuwa nan ana shauɗi bakwai da ba don fitinan ta kawo ƙarshe ba da musulmi suna da hajji biyu ne kuma da suna da alƙibla biyu kuma malamai suka mishi hadisan sosai sosai ana zuwa hajji ana labbaik Allahumma labbaik a kewaye kubbatul zara aka kari ya aka ce ita ma daidai da zamzam aka ce annabi ne ma da ya zo to aka yi tabi shi aka yi tabi shi duk aka raba duk duk a- a- kowa ne yana fasara alqur'ani da da tasa ma'ana shi abdullahi eh, shi abdullahi bin zubair shi ya tura dan uwansa mus'ab bin zubair ya je kuba yake ce mutane a matsayin gwamna ya ce na ji ku mutanen kuba ko kan samu mutane lakabi to ba sai kun bani lakabi ba ni ne jazarar kuba ni ne mahaucin kuba kuma ya dinga girman kawuka to ba ta yi wannan zan muku ba wannan dai kun ga fitina ne tsakanin ra'isai na da ni nake ƙara muku bayani amma shi ya faɗa amma na san wasu wasu a wurinsu za su ce wannan eh, ko- ko zagi ne to ba ni ne zagin ba kun ji shi shi ce da wa'annan shugabanni ne gu- biyu fitan ma- masu fitan sai ya ce wa fitnatu wa- marwan wa dahak da kuma fitinan marwan da dahak to shi ma da dahak y- eh, daga cikin mayakan eh, daga cikin gwarazan ma- janarorin mayakan muawiya dan abu sufyan wanda kuma ya ta- suka kafa yazidu kuma lokacin ma- eh, da yazidu ya mutu suka so su sa dan yazidu kuma marwan shi kuma ya tara jama'ansa aka rabu biyu aka yi ta babatawa sai da hak shi da yake shine babban wuri ce ma sai ya sa wani shi ma ya so ya sa kansa a cikin a halifa din to shi ma aka kwama yaƙi aka zubar da jini ne to sai ce wa fitnat al-hajjaj wa ibn al-ash'as da hajjaj da ibn al-ash'as kun san hajjaj eh, bin yusuf shi da shi a cikin janarorin mayakan abdul malik bin marwan wanda shi ma ya tura kufa shi ma ya ce ya ga gi- kawo kasuwar nuna to mai girbi ya zo shi wancan ya ce zazzara kuma wani ya ce mai girbin kowa a masallaci sai da ya- sai da ya kokin jini a kowa ya sa aka datsa kofa ci duk aka shigo da ke masallacin kai kogin jini to ibn ash'as kuma shine eh, shi- shine wannan muhammad bin ash'as din nan da wanda ku- wanda kun san ash'as din wanda ya- gudu ba sai na ba ku tarihi ba bare ba wani abu zarar sai ce da abin da ya kama da to kun ji to amma bai tsaya nan ba yace wa wa fa wa amma idza kana ahduhuma sahibu haqqin falaysat ayyamu fitna amma idan wayannan ya ce kun ga fitina shine fada tsakanin shugabanni birni biyu duka batattu amma idan ɗaya yana da gaskiya ɗaya yana bai da gaskiya to ba fitina kenan kal jamali wasu fi wani hauhu ma da yasa da zama kokon ga na ga mu amma wannan na san ra'ayin amirul mu'minin ne sai dai shi ma ya kawo a matsayin ra'ayin shi bai ce amirul mu'minin ya faɗa kan ana cikin yakin jamal wani mutum ya ce kawai fitina babba dare yana haɗuwa da babba dare ana kwama babba dare anan da babba dare anan ana kwamawa da juna ya ce wannan fitina sai amiru ne ya ce alaihi salam ce kai canka za a yi fitina yake jagoranta yake fitina ita ce tsa- faɗa tsakanin faɗa tsakanin bata da bata amma fada tsakanin bata da shari'a ba fitina ba ne sai ka goyi bayan shari'a tsakanin karya da gaskiya ana ba- ana fada fitina kenan dama da gaskiya da karya aka zauna teburi ɗaya ne a zama abu ɗaya karya ta ce assalamu alaikum gaskiya assalamu alaikum salam ta alaiki salam karya dama kawaye dama mu kawaye ne da tare a tare duk gaba ɗaya kare haka ake yi kullum karya ta ga gaskiya mai take ce mata wai zai ta ce ita ce gare ko ba ka ta kan yi ba idan annabi ya zo da shirya batattu mai suke cewa ya bace ya yi batar da mutane za su ya yi rinda daga addini sahihi yana ne mai batar da mutane to idan idan idan bata fada ne tsakanin sh- gaskiya da ƙarya sai ka goyi bayan gaskiya a yi fada da ƙarya kaga ba fitina ba kenan to shi ne sai ce to kaman jamal da sifin da ire-iren su bal yajibul itti- e- e- e- e- yajibul jihad ma'a sa'ib haqq ya zama wajibi yace wajibi ne anan kai jihadi tare da mai mabucin gaskiya wasalli saifu da tsaro takobi akan akan akan mabucin ƙarya wannan hayanar munkari wa bazilin nafsi fi izazin din wa izarar haq yake kuma ya zama wajibi a nan kai jihadi tare da mai gaskiya ka zaro takobi kai hani ga munkari ka hannun kai munne da bai kyau kuma kai ka ba da ranka don ɗaukaka addini da bayyana gaskiya to kaga to kaga wannan faɗin ibn abul hadi ne don karka ce mini jamal ba mai gaskiya ne da siffin ka san wasu aka suke cewa saboda ba su son gaskiya din mun gane ba su son gaskiya ne da suka ga gaskiya make da gaskiya ya zama ba su son shi sai suka ce duk suna kan gaskiya har suka kawo alƙatu wal maqtul fil janna suka ce duk domin da Allah ya da su wato ba su son gaskiya ne sai suka ce da ƙarya da gaskiya duk an zama ɗaya to amma lallai jamal da siffin kamar yadda shi ibn abin abin da yake cewa nan ba ba fitina ba ne faɗa ne tsakanin ƙarya da gaskiya kuma abin da ya zama wajibin ka shine kai ka kasance tare da gaskiya ba ka ce duk ɗaya suke ba ko kuma ka zama ɗan ba ruwanka to to yadda ya ce shi ibn abu ya cika da fassarar wannan a zance na amiru ya ce a hamil nafsaka ayyamal fitna wa kun da ifan magmuran bainan nasi la taslu rahum bi nafsika wala yumaliku wala tansu haula'i wa haula'i sai ce ka zama a lokacin fitina magmuru ne magmuru koyayye yake kaman ba kaman baka bainan na tsakanin mutane kana koyi abu kaman baka a tsakanin mutane la tasruhu lahum li nafsika ba za ka da ba- ai- kanka ba zai zama ya gyaru domin su bai amfane su ba ke wala bi malika ba ba za ka da ranka da dukiyanka duk ba zai amfane su wala tansur haula wa haula ba za ka taimaki wayannan ba ba za ka taimaki wannan wayannan ba in ayyamul fitna kenan to nan a wajen wannan maganin da ya faɗi ne muka ce to gaskiyar magana shine eh, mun- mu- a- a- a- akwai mu da ja na na yi wannan maganar da kuma ce gaskiya ba yana nufin ka zama ɗan baro ka ba abin da yake nufi za ka yi amur bil ma'ruf ne da na haya anil munkar wato idan ayyamul fitina ne za ka tattara hannunka ne ka ce ba rana ina tambaya ne za ka ce ba ruwanka ne a yamar fitina ko ko za ka ce duk fitina ne duk ba gaskiya kuma a zo ga gaskiya ai ba za a rasa inda gaskiya take ba ko to sai ka kasance bangaren gaskiya amma alal akalla in ba za ka iya ba in ka gudu in dai ka zauna cikin mutane ba ka gudu to shikenan da yace ka zama cikin mutane magumuri kaman ba ka kenan kar wani ya amfana da kai to ya kuma ce ainihin abin da yake nufi da cewa kar bayan ka inda aminu muke cewa ainihin wa kaulu fayar kabu da kuma fayar kaba ko fayar hulaba nan ya ce fayar kaba fayar hulaba Eh, kar ka la zaharun fayar kab ba hawiya ba bayan da za a hau ba wala dar'un fayar hulab ba kuma hantsan da za a tatsa ba to ya ce abinda yake nufi ya ce an masu nasaba yorkaba da yoholaba an yi su biyun nan an masu nasaba domin su biyun nan jawabin nafi ne a cikin magana din akwai abin da aka ya share an kaddara shi shine lahu shi kuma anan ya cancanci rafa wato ma'anansa ya ce kamar fa- kaman habar ne da mubtada kaman faɗin faɗin ka la ilaha illallah takdiruhu lana ko fil wujud wanda ba ka faɗa ba la ilaha lana illallah ko la ilaha fil wujudi illallah amma ba ka faɗa ba suka ce la ilaha illallah to ya ce wannan kaga akwai rawo la zaharun lahu to an haka nan ne sai zama fayar kabu kar ka zama baya da zai hau shi ko kuma fitina in fitina fayar kabu ba ba baya gare shi don a hau kuma babu tsantsa gare shi domin a tatsa shi yasa sai aka ce da aka cire takdir na wannan almuqaddari din lahu din sai ya zama la zaharun yurkab wala dar'un yusulab to yana ganin ma'anan wannan wadahi ne cewa abin da yake nufi shine a lokacin fitina kuma ita fitina ta fi faɗi fiye da shi yadda ibn abin hadid ya faɗa ba kawai faɗa tsakanin shugabanni biyu batattu ne fitina ba fitinoni suna da yawa daga cikin nau'in fitinoni har akan fito da fitina fikiriya kaga ba sarakuna ne suke kamar lokacin da bai fitinan halkul qur'an a zamanin ma'amun a zamanin wani sarki musulmi shi ma'amun kawai sai wata fitina ta kunno kai alqur'ani kadimi ne ko mahaluki ne wasu suka ce kadimi ne wasu suka ce mahaluki ne idan mutum yana da ra'ayin idan sarki na da ra'ayin kadimi ne in ka ce mahaluki ne ka halaka sai zo zai a kawo ka fata a ce alkur'ani mahaluki ne ko ko kadimi ne akwai wani malami da aka kawo shi yana ganin alkur'ani mahaluki ne ba kadimi ba ne to amma sai baya son ya ce mahaluki ne sai aka ce alkur'ani mahaluki ne ko ko kadimi ne sai ya shiru ba ka ji ne an ce maka alkurani mahaluki ne ko kadimi ne sai ce o ni ake tambaya mahaluk sai ka ce o o sai wani da ya ce kai na nufi shi ne mahaluki ai ba ya da alkurani ba da ya gani a kira shi fada sai ya gudu ya barbaro ya za a sake dawo shi a ce to yanzu ba ka san kai mahaluki ne amma ga alkurani ka ce hada alkurani mahalukun ba ka ba yanzu yanzu ka sha wuka to shi shi ra'ayin sarki da ban ra'ayin wa'ansu mutane da ba kaga wannan ba fitina tsakanin sarakuna ba ne tsakanin malamai aka yi ta wannan fitina aka haɗu duka halatta jini to kun a lokacin wanda aka yi wannan wa'yan da abuwa akwai a imma akwai akwai imam rada al-misali kuma ya ce lallai alkur'ani mahluki ne wai wai masu yawa maluki wai dama can akwai alkur'ani sai dai kawai ainihin dama tun fil azar akwai alkur'ani saboda zancen Allah ne suka ce duk zancen Allah ma duk kadimi ne tun fil azar akwai shi wai har zancen da Musa ya ji a lokacin da ya ga haske din nan wai dama akwai zancen amma sai da ya je sai kawai sai ya ji magana dama can tun fil azar akwai magana wai komai na Allah tun tun kadimi ne wannan fitina ce kawai domin a cikin sifofin Allah akwai sifofi da muke ce musu zatiye akwai sifa na af'al arziki halitta da arziki arziki halitta sifofi ne af'alai na fi'ili Allah mahalicci ne amma sifan halitta a wurin shi fi'ili ne yana halitta ko fasa in ya gada mai halitta ko kare yi ko ya azurta ko kada ya azurta ko ya bayar ko ya hana amma akwai sifofi kadimai a wanda suke so zatiye ne ga Allah kamar ilmi ilmi ba ya bijiro ma Allah bane ba kuma daga bayani ba sifa ne na aiki ba wurin shi sifan shi zati ne bayan dama can yana da shi shi masanin komi ne ba ana sanar da shi ba tun fi azar ya san komi to shi ne amma amma misali kamar Allah yana amfanarwa eh to yakan iya ga dama ya amfanarwa sai a ce yana iya cutarwa sai a ce eh da ma'anan cewa tun da ya mallaki wa'annan addaru wannan fi duk sun sufofi ne na Allah to kaga to Allah yana halitta mahalicci ne eh yana iya gada mai halitta yana iya gada mai fasa halitta eh to Allah masani ne eh yana iya gada mai zama jahili a saboda ilmi ainihin sifa ne zati to alqur'ani zancensa ne ko yayi maganan ko kada yi to ta ina ne zai zama ainihin tun bai a za akwai magana tun da yana saukar da ayoyi ne in ya ga akwai bukata akwai bukata na maslaha na mutane ya saukar musu in ya ga bukatan akwai akwai maslaha akan ya ya sassauta musu ya sassauta musu in ya ga bukatan ya dan takura su ya takura su in ya ga dama ya sauke musu to ya zai zama ka ce mutum bil azal da wannan Allah yana iya ga dama ya cancanza abin shi to haka nan kaga wannan fitina ce ta zo saboda haka fitinoni suna iya zama iri iri har a fikira fitinoni suka fito da yawan gaske don fitina ta kunno kai yanzu suka mutu aka fara yayin ta ta zama an kamar an cinna ma daji wuta sai mutane su ga kamar ko shi ne daidai ne shi yasa mutane suke tsuru a ciki sai su yi haza a ciki in suka yi haza sai kuma su bus bus su ruɗe sai su kai ko ina muka faɗa ne a ce ko ko da kusa yawa ka fitintunu ya kamata duk lokacin da fitina ta kono kai kai ka duba ka gani to amma lalle wannan maganin da shi ibn abdulhadi ya ya fi kama da fitinan irin wanda ya ambata ne kuma abin da yake nufi za za harin yurkar kar ka zama bayan da za a hau kar kuma ka zama hantsan za a tatsa ma'ana kar ka zama ka ba da dama an amfani da kai ita fitinan ta amfana da kai ka zama makamin yaɗa ta kamar ka zama abin hawa da za a hauka a wato kada a zalumai su hawa bayan kai su kwa da su kar kuma su tatsi nonon ka su amfana da ba lalai malam ba idan na bada misali da malam malam kada ya je ya zama na malamin fada kar kuma ya kafa tawa fada ta amfana da ba la hada wa la zaka to kai ba malam ne ba fa kai ma ka dade kar ka zama yan abiyari ma sha kiɗa kar kuma ka zauna waje ɗaya can kana wani abu ana amfana da kai amma yana nufin ka zama ɗan baruwanka ne a domin lallai daga cikin wajibinka kamar shi ma yadda ibn abdulhadir ya ce ya kawo ya ce bal ya jibul jihadu ma'a sahibil haq wa sanda sai wa nahi anil munkar wa badr nas bi idad din wa idar al haq sai ce in akwai gaskiya da ƙarya da ke da zaka zama bangaren gaskiya din ne to idan duka ƙarya ne fa sai mu ce to me zan muka baji ai wai su da nan wajiban ka har wala ya mun hayi annan munkar bai haukar ka ba munkari da munkari ana faɗa me ya haukar ka ka ce munkarai ne ne a ce wanne ne akan gaskiya ce la hada wala zaka da munkari da munkari ana faɗa sai aka zo aka ce maka wanne ne a cikin ma'arufi ina tambaya ne me za ka ce la hada wala za sai ka ce duk ba duk ba ma'ruf ya duk munkarai ne kaga ashe amr bil ma'ruf da nahi an munkar ya hau kanka da ba da bi iya kokarin ka ga kai magance wannan in ba inda zaka goyi baya akalla akwai bitinan ra'isai ne din nan babu ra'isul haq ina tambaya ne akwai sai dai bazan mutane ba su suke bi ba kadan suke bin shi amma wayansu suna suna biye da shi to wannan kenan na fata wannan kalami na amirul mu'minin da larabcinsa ya zama a sarari za ka iya gane hausa kun filfitinati kabnin labun la zaharun fayurkab fayurkab ne ko yurkab ko la zaharun fayurkab wala dar'un fayuslabu ayin sana ba kai ba ba ba ba ba irin bane wata ne bisa ne la zaharun fayur kab fayur kaba wal mansuba mansuba ne ne amma idan zan zan tsaya a magana ƙa'idar larabci la zaharun fayur kab na tsaya na ƙa'idar larabci ne amma da a yi tsaye wasu rinci fayur kaba ne wala dar'un fayuslab ma'ana fayuslab ya yi muku ɗauri ne ban ji ba yuhulab ni ne yace ruwar kokoyosa yuhulab ai ta tsage da kai ba bayan da za a hau ba kai ba hantsa da za a tatsa ba domin ibn labun ba shi da ko daya ibn labun bai da bayan da za a hau bai da hantsan da za a tatsa ma'ana kenan ya bada misali ne da irin wannan kamar yadda ba za a iya hawa ibn labun na rakumi ba ba kuma za a iya tatsa nunansa ba to kai ka zama haka nan ma'ana ba fitina ba ta amfana da kai ba ta hanyar tatsan ka kai kuma baka zama ma'aikaciyanta ba kana ba kai mata aiki ba ba ta amfana da kai ta wata hanya ba kuma lalle ba dan baro ma za ka zama sai ka koma bangaren gaskiya ko da ba a tare da mai gaskiya din sai ka zauna tare da shi kai kadai a ranar idodi na sha faɗin wannan duk idin karamin sallah na kan faɗi wannan hadisin jabir mai ban al'ajabi ya fito da sassafe titunan madina sun cika da mutane za a tafi sallan idi don marwan bin hakam shine gwamnan madina ya ce za a yi sallah a baƙi ne a wajen gari alhali a madina da makka da madina sallan idi a haramai ne ake ba a fita wajen gari sauran garuruwa ne ake fita waje amma su a wa'annan wuraren a nan haramin ake ce annabin da ake to sai ya zama na jabir bin abdullah al-ansari ya fito sai suna karo da mutane duk za su fita wajen gari shi ko yana nufan suna ila aina ya jabar ila aina ya jabar kowa za shi masallacin idi shi yana tuwa sai ya zo masallacin annabi ya sami mutum ɗaya rak shine imam zainul abidi ya ji shi yana ya gan shi yana nafiloli zuwa can alfijir ya keto ya gai miƙe ya raka a tarfajir ya kira sallah ya iƙama jabir ya bi shi suka yi sallah su biyu a masallaci annabi sannan da ya yi addu'a jabir ya rawaito addu'a mai tsawo amma sai ya nufi kabarin manzo Allah ya faɗi a kai yana wa'in sakara mai wanda shi jabir bai maji mai yake cewa amma wanda ya jiyo mana yana na a rahoto gado ba sai ba aljami'a za ka ga bugun addu'a na ranar idi shi jabir ya iya rike wannan amma sauran abin da imam zainul abin ne bai faɗa bai ji ba to amma abin darasi a nan shine dogo dogari an ƙi bin sunna annabi an bi sunnan sarkin musulmi duk gari sai liman da mabiyi ɗaya rak wai sai ba har a wannan zamani imam zainul abidin sai mabiyi kwara ɗaya rak duk an bisar da sarki musulmi sarki musulmi ya ce a fita gari a bar annabi sarki musulmi ya ce a fita can a yi sarki to duk aka fi fita ba gwamna kai sarkin gari shi marwan bin hakam ta bangaren ma'auya ma'auya ɗan abu sufiya shi ne babban sarkin musulmi a dimashq marwan kuma gwamnansa to kaga to kaga ashe kenan ko da akwai rigima tsakanin batattu ru'asa dalala to akwai sahibu haq a zamani to amma ala'ayar hamu abin da ke cewa kar ka zama ka taimake su kar kuma su amfana da kai kar ka zama ma'aikacin su kar kuma su amfana da kai abin da ke to da yake da hikimomin na da yawa wannan muna ga tsawon ya ɗauki dogon lokaci wayannan na biyu magana ta biyu gurgun hikimomi ne su ma ina jin kila za mu musu agurguje a gurguje sai dai mai a gurguje kawai mu wuce ko zan ɗage kai ne in kyare muku sharhi kawai duk ma a huta in ba ka ba wayan nan sai mu ƙara ramadan ba mu gama ba tunda ranar litini kawai za mu rika yi wannan kuma hikimar abinda aminu muke cewa azara bi nafsihi man ishta'ara tama wa radiya bi dhulli man kashafa durra وهاند عليه نفسه من أمر عليه لسانه kuma wannan kalamai ne daban daban aka kawo su a jere to wannan magana ta biyu kenan ya ce a zarabi nafsi manishta arab ama wanda muka duka kullum da koke ne magana kan shi'uri ina magana hawasul hamsu an fahimta yi mun san ji da gani da shaƙa da ɗanɗano da shi'uri ko wannan wannan hawa su guda hamsin wadda bahaushe galiba yana ce musu ji ne in ban da gani duk sauran yana ce musu ji ne hawa su hamsin ɗin nan bahaushe hawa fairi ji da gani ya faru sai sauran duk yana ce musu ji ne saboda haka da hanci ma yana ji ne da harshe ma yana ɗanɗano yana cewa ya ji ne da kulli ma ya ji ne in an taɓe shi ma ya ji ne da ya ji yake to wanda ya jiyar makansa tun da hausa nake manishta aral ɗama'a wanda ya jiyar da kansa wato ya sa ma kansa jin dama dama shi ne muna ce masa kwaɗayi wanda ya sa ma kansa kwaɗayi kenan shi a a ina ke kwaɗayi ku gaya mini a rai ne ko a ina ne ko yawa a rai ne a rai- rai- rai- akan ce rai tabi'a in in ransa ya sa rai a wani abu yana kwaɗayin ya samu to shi sai yanzu a ransa kaga yana jin yana son a wannan abu to azara bi nafsihi ma'anan azara bi nafsihi shine wal- ya walakanta kansa kamar ya zurara azara din ko da ke ba zurarawa yake nufi ba tunda abin da yake nufi idan aka somoyo abu ya faru sai a ce kamar a- a- su- a daga daga- daga wani a zu- jefa wani abu ya somo ya faru shine azara an zo kamar a zurara abu ne ya kasa domin ce zurarawa din kansa ma'ana ya yi- ya zubar da kansa ma'anan ya zubar da kansa ya yi mene ya walakanta kansa to a zarabi nafsi manishtash arab tsama wanda duk ya je da zuciyarsa kwaɗayi wanda ma'ana wanda ya sa ma kansa kwaɗayi to ya walakanta kansa wato wanda ya- wanda ya kwaɗayi ya walakanta kansa sai ce wanda wa- ya walakanta kansa wanda ya jiyar ma kansa mene kwaɗayi Eh, bahaushe ana sai kin ma ya ce kwaɗayi mabuɗin wahala amma ne yana so ya kuma bahaushe haɗa ce inda inda kwaɗayi akwai yawwa akwai walakanci to kamar haka ne ke cewa ne. to duk wanda wanda duk yin kwaɗayi ya walakanta kansa inda har da wani abu kana kana sa a a baka tsammanin a baka me kwaɗayi ya ce ne mutum ya ce masa ya ta alibin ta kwadai tawakko ma la ya stahiku au ma laisa bi haq yana tawakkuin yana yana tawakkuin abin da bai cancance shi ba ko kuma bai da haƙƙi domin abu naka ne ai ba kwaɗayi kai ba ko kamar yadda wasu suka kwace ma wani kayansa suka ce ya cika kwaɗayi to waye sai ya ce to waye mai kwaɗayi waye mai kwaɗayi yaro ne aka gan shi da alewa sai babba ya taka yaro mai kuce kufari sai ɗauka wurga a baki waye makwaɗaici to ka gani to ainihin eh, sa sa rai a samun abin da mutum bai cancanta ba ko kuma ba haƙƙinsa ba ne to shine kwaɗayi In- in dama abu naka ne za a baka ai kaga ba kwaɗayi ba ne dama naka ne kayanka ne haƙƙinka ne in an kwata an zalunce ka ne in an hana maka wato abin da yake ba naka ba ko baka cancance shi ba sai ka sa rai ka samu to shine kwaɗayi to yace kuma shi wannan yana iya zama na halas yana iya zama kuma muharram haram domin eh, idan ya zama akan abin da bai halatta ba ne na dukiya ko na abu to duk ya haramta yana iya zama- yana kuma ya zama abin zargi in ya zama mummunan ɗabi'a ne in in ya zama siffan da ainihin zai wala- wala- walakanta da ke na'am ko- farko shaka babu abin da amirin mai girbi bayan na nuna haramun dama kwaɗayin abin da yake haramun ne dama kaga mummunan abu ne amma kwaɗayin abin da yake ba bai haramta a baka ba nan ya bada misali yace kamar eh, ja'izatun min al-umara wal hibatu min al-aghniya kana fatan wani wani kyauta daga mawadata mutum yana son wanda ya da kyauta ya san mashi ba wani rufi sai ya shimfiɗa rigansa sai aka ce mishi to me yasa kake shimfiɗa riganka sai ya ce ya sani dan ta kwaɗayi ne aka same ta ba nuna ba mallakar dukiya ne kwaɗayi ba kwaɗayi shi ne sa ran a baka abinda ba naka ba ne ba ka cancance shi ba ba haƙƙinka ne kuma ka cancance shi ba shi ne kwaɗayi amma idan abu naka ne aka kwata ka je ka ka kwato kayanka ba sunanka makwaɗaci ba to sai wannan zan bar wannan magana haka na ce ba zama na dogon shiri kowanne sai ya ɗauke mu da daɗin gaske muna yi